أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu da iya suna da ke wannan mubatan mantami nan fata jihar gobe domin ci gaba da darasi cikin alkur'ani mai girma da muke bibiyarsa a wannan daraye masu albarka na ramadan yau muna yi na lahadi wanda wata ramadan yau iya da kwanuka guda goma sha takwas hijira yau na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da idan masu bibiya ba su manta ba muna nan cikin suratul hudin alayhi salam sura mai namba ta sha ɗaya idan ka faro kirgin surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta jiya mun tsaya a aya mai namba ta goma sha bakwai a wannan sura yau kuma insha Allah za mu tashi aya mai namba ta goma sha takwas a wannan sura mai albarka suratul hudin alaihi salam fadin Allah ne ke cewa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الله تعالى شوى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا babu ɗaya daga cikin mutane wanda ya fi kowa zalunci fiye da wanda ya ƙirƙirƙar ya jingina wa Allah wannan shine azzalimi nan ba daya shine wanda in kana neman azzalimi sai dai a tona layi a bayan shi ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah bi nau'in min al-kari kana al-ihtira da kowane irin nau'i a ce Allah ya ce bai ce ba ko Allah ya ce a ce bai ce ba ko bai ce ba a ce ya ce iya cikin jingina wa Allah ƙarya ko a ce iya da ƙarya yake mishi ko a ce iya da mata duk wannan suna cikin karece-karece da ita ake wa yawa wannan shi ne nau'in ƙarfe da ake wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne nan ba da ke cewa faza ama an na hula walad ko a yi ƙudiri cewa Allah biya da ɗa wannan ƙarya ce abu sharika ko Allah iya da abokin tarayya wannan ƙarya ne la ahadan la ahadun afdal mimman mimman ya ƙoratun ala rabbi ai la'aduna azlama minhu ba ɗaya da ya kai wannan mutumin ƙarya a cikin mutane a ƙirƙiri ƙarya a jingina wa Allah kuma ga shi nan abubuwan suna da fuskoki da yawa yi wa Allah ƙarya iya da fuskoki da yawa sau da ka kiyaye jama'akin Allah masallallahu alaihi wasallam aka masa ƙarya ba a wani wa lafiya ya ce man karaba alaihi muta'ammidan fa ne tabawwa maqa'ada innana duk wanda ya mun ƙarya da gangan in ji manzon Allah ya ce to ya nemi kun da ya zo na abuta Allah ya tsare Allah ya ce ulaika yuqrabuna ala rabbihim su waɗancan wanda suke wa Allah ƙarya to su ne za a bujiro da sunan ga Allah abu bariya yuqrabuna ala rabbihim za a bujiro da su a tsaye da su fa yas'aluhum an an amali a tambaye su game da ayyukan da suka yi ko irin ƙarerai da suke wa Allah a duniya ne da yi su ne hujja idan babu ko shi ke sai kawo Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yi ƙwararruna a ranar da yin gabar kiyama a fi jumla da khalq a cikin taron halittun Allah duka za a tada su a ware su gefe a cewa Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya wa yaqulu ashhadu jam'u shahidin wa humul mala'ika masu shaidu za su ce Allah bai kama sunansu ba a nan sai malaman tafsiri suka ƙara da juna ilimi kamar abdullahi ɗan abbas sai ce mala'iku ake ne su ne al'ashahadu wanda za su shaida za su shaidar da mutane a gaban Allah ɗaya daga cikin malaman tafsiri shi ɗan abbas ka yi ce al-mala'ikatu kanu ya hafa suna amalar mala'ikun da suke kiyaye ayyukan bayi imam mujahid bin jaba Allah ta'ala ya masa rahama yace innahum al-anbiya wa rusul alayhi wassalatu wassalam wannan ashhadu din sune annabawa da manzanni tunda kowane manzo zai ba da shaida kan al'ummarsa fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida kowane annabi shi zai shaida wa al'ummarsa a gaban Allah in sun bi shi ya shaida sun bi shi ya sayar da su in sun ƙibinsa ya faɗa ma wa Allah waɗannan al'ummar wasu bi shi ba wa su masu shi alƙala'i kullihim dukkan halittu gaba ɗaya su ne al'ashahadu domin manzan Allah ya ce an tun shuhada kullahi al'am ko mutane ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa idan al'umma da yawa sun ce wannan mutumin kirki ne to mu Allah ma ku idan al'umma mafi yawa sun ce wannan ba mutumin kirki bane abin alama a fahimta yasa ka zauna da mutane lafiya kai yadda za ka yi al'umma suna fitar alkhairin ka bayan ka mutu wanda iya da tasiri a rayuwar ma dai ce al'ashahadu ko mala'iku ko annabawa ko dukkan halittu za su tayi su ba da shaidu a gaban Allah su ce ha'ula'i waɗannan dinnan su ne allazi da kazabu ala rabbihim wanda suke yi ƙarya zuwa ga Allah Ubangijinsu a rayuwarsu ta duniya sun cika littafin aikinsu da ƙare da yiwuwar Allah akwai hadisi ga Abdullahi da Umar Allah ta ala ƙare da shi yake cewa inna Allah ayyudini lil mu'min Allah zai watso da mai imani a kusa da shi a ranar alkiyama sai ya dau alaihi kanahu sai Allah ta'ala ya ja shi kusa da shi har ma ya suturce shi ba da ganinsa fe ƙulu sai Allah ya ce wa nan bawa da imani a ta'arifu zamba kaza wa kaza Allah ya yi masa wata taska ta zunubin sa ya ce wani ya ce labbaik ya Allah labbaik wa sa'alai amsa warka da girma kai Allah sai shi ka gane wannan zunubin gare ka gani wancan ma zulumin kai Allah ya yi masa hijabi shi wannan mumini Allah ya nuna ma zulumin sai bayan da idan shi wannan bawa mai imani ya gani zai ce na'am ay rabbi i haka ne Allah zulumi na hatta idza qarrarahu bi zunubi har sai shi mutumin ya tabbatar da wannan zulubin sa ne wa ra'a fi nafsi annahu qad halaka sai mutum ma ya sa ransa kamar mai halaka kamar maudaci mu kuma ƙala sai Allah ta'ala ya ce sattartu ha alaika fi duniya kaga duk wannan zulumin wallahi a duniya na suturta ka ba wanda ya san kai an fahimta Allah ya ce duk duniya ba wanda ya san ka aikata wannan zunubi na koyi na suturta ka wa ana aghfiru laka yawmal qiyamah wa ana aghfiru wa ana aghfiru halaka yawm kuma a yau na gafarta ma bai ku ba kitabu bi hasana kitabi hasanati sai a danka mai littafin sana hasana a hannun dama sai Allah ya ce ka fara wannan zunubi ne da mai imani yake amma zunubin da yake a ɓoye ko zunubin da yake yawan tuba a kai amma mai bayyana zunubi to wannan kai tsoron rayuwarsa abun Allah subhanahu wataala dama dama akan wanda yake koya yake rege akan wanda yake fitowa bainan nasin da aikata irin waɗannan tuba ma iya musu ala domin zuciyar ta keke shi ba ta tsoron Allah subhanahu wataala to daga Allah sai cewa shi wannan bawa nasa to a duniya na rufa ma asiri kuma wa amman kafir wal munafiq amma kafiri da munafiki fa yunada bihim ala rusul khala'iq sai a kira wasu a gaban taron duniya gaba daya kiyama a ce ha ula illazina kazabu ala rabbi wadannan sun suke wa ubangiji kariya mala'iku su fada duk al'ummar duniya su ga su ha ula illazina kazabu ala rabbihim wadannan sun suke yi wa Allah kariya Allah sai ce ala la'anatullahi ala zalimin tsiyon Allah ta tabbata akan azalimai masu kirkiran ƙarya zuwa ga Allah a gaban al'ummar duniya an Allah ya rance su tsire musu albarka daga nan kuma akai su ta Allah ta Allah ya tsare na'am
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون
Allah ya ce waɗannan mutane da Allah ya tsine musu albarka su ne su tuna an sabilillah su ne suke toshe hanyar bin musulunci duk inda za su kawo musulunci matsala to suna nan a tsayawa ko a bayyane ko a ɓoye ko a karkace duk da dama da suka samu to sai sun haifarwa da musulunci matsala wa'azu da mulkin da Allah ya ba su wa'azu da dukiyar da Allah ya ba su wa'azu da matsayin da Allah ya ba su wa'azu da hanya ta irin ganin manya da suke da shi to da irin wannan za su samu dama su toshe hanyar bin kowanne da irin yanayin da yake toshe hanyar bin Allah shi ne Allah ne su tuna an sabilillah suna toshewa mutane hanyar bin Allah subhanahu wa ta'ala shine al-islam shine dinul islam wa yabghunha aywaja suna ta neman karkata su dora mutane aka abar musulunci aywaja shine min waja ay yatlubuna an yusibuha bi aibin min janibi ghairi ghairi ghairi mustaqim suna ta neman wata hanya da za su dora mutane kan hanyar ba ta musulunci ba su karkatar da su su raba su da addini to siffar irin waɗancan mutane ke ya sirtu na an sabilillah wa ya bugu na yi waja sai Allah ya ce wa hum bil akhirati hum kafirun waɗannan a lahira to su a matsayin kafirai Allah ne tare su a ce toshe hanyar bin Allah iya iya kai mutum zuwa ga kafirci ka hana mutane ibada ka hana mutane da'awa ka hana mutane wani abubuwa na sha'a'ir islam a cikin ne sanadiyar hana mutane wannan da niyya kuma da saninka to irin waɗannan mutane Allah ya ce kiyama zai tashi a matsayin kafirai inda ai su ma kafiran farkon kafiran farkon hana bin musulunci suka yi sun basi ba kuma sun hana abi to a yau duk wanda ya sokwance da irin wannan sunfar to Allah ta'ala iya cewa a faɗa masa a ranar alkiyama Allah zai tarihi a tsawon kafirai Allah ya tsare mu in lam amanu biha lamaktaru ala lahi kalima lokacin da ba su imani da ayoyin Allah ba kuma sun kasance suna kirkiran ƙarya zuwa ga Allah ko suna toshewa mutane hanyar bin Allah na
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض na'am وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا وما كانوا Allah ce يبصرون kuma ita lam yakunu mu'jizina fil ard irin waɗannan mutane masu toshe hanyar bin Allah masu kirkiran ƙarya zuwa ga Allah masu neman karkata su jingina ta ga addini to sai Allah ya ce lam yakunu mu'jizina fil ard bas isa su guje ma wa Allah ba su isa ba la manja wa la manja min illa ilayhi duk inda ka buya ma to Allah ya ganin ka an gane ko la ya tafi alaihi shi'un fil ardi wala fi sama Allah ya ce ba abin da yake koyar masa a samai ko kasai kai dan adam da yake koyewa amma Allah ba a koyi shi abin da ke cikin zuciyar gama Allah ya sani ballan tana ka koya inda anan Qur'ani ya ba mu labari a Annabi Musa alaihi salam lokacin da matsafin Fir'auna suka saki igiyoyin su da kayan zafin su sai Annabi Musa ya samu dan tsoro a zuciyarsa tsoro ya samu a zuciyar shi amma sai da Allah ya ba mu labarin kuma to ballantana kuma abin da bai kai wannan so daga Allah ta alaba abin da ake koyi masa ba za ka iya guje masa lam yakunu mu'jizina fil ard ba su isa su guje ma wa Allah a bayan kasa ba wa ma kana lahum min dunillahi min awliya ba su da wani mutumin mujibancin al'amari kuma bayan Allah ai ansar wa awan ba su da mataimaka ba su da mai dafa baya wanda in ba Allah ba ne to ba su da wanda zai musu irin wannan aikin kuma bayan Allah ita lahira ya yi ta sha bambam da duniya a duniya ake da ubangida ake da god father ake da wane ne duk a duniya ake wannan amma a lahira babu wannan kowa nafsi nafsi din nan haka ne ba wanda zai kula da wani ba wanda zai nemi wani har sai in ka tsira ka samu kanka a janna an bayyana to wannan shine irin keɓantar da kiyama ta yi da ƙur'ani ya ce ta laisa lahum min dunillahi min awliya a duniya za ka yi tafka tafka ka wani zai fidda kai za ka yi wani laifi wani waya ma zai afko da kai shike na magana ta kare to amma a lahira ba wani duk abin da kai sai Allah ya hukunta ka ba wanda ya sai tsaye ma ya sa mu zana ki ta duk wanda aikinsa bai sa ya ci gaba ba abun Allah to nasabarsa ba za su sa ya ci gaba ba a nan mun karanta muku akwai matan annabawa matar annabi nuhu da matar annabi lut alaihi salam Allah ya ce wuta ce muku musu zaman su da annabawa bai amfana musu komai ba balam yughni ya anhu wa min allahi shay'a wa qila dakul an-nar ma adaki kaga kusanci ne a ce mutum da matarsa ko manzo ne su ne mafiya darajar halittu a gun Allah to amma manzannin bai isa ke koma ta daga wata da wata nan mai sawa ga annabi nu iya da ɗa wanda ya haife shi amma da aqida ta raba su dan mutu zai ce ba inda zai ci har Allah ma ya masa tsawa ce ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bi ilmi inni a'iduka an takuna min al-jahilin Allah ya ce nu kar ƙara tambaya ta gaba wannan ba iyalinka bane ai ba ta ba shi domin aƙida ta raba ku da shi aiki ne yake aiki ba da kyau ba amalul ghairu salih a wata ruwaya kuma innahu wa amala amalul ghairu salih shi kansa ba aikin kwarai bane shi kansa mutumin banza ne kana ƙara tambaya ta game da wannan in ji Allah ya faɗa Nuhu alaihi salam saboda ka mi kokari mu gane yadda Allah yake fassara lafiya kai kokarin tsayuwa da kafaka ka tara wa kanka ayyukan alkhairi ka guje ma wa kanka ayyukan shi rayuwar lahira ta ce babban da duniya kana ganin uwa da uba in aka saki aka je gaban Allah ba daidai ba kowa guje wa kowa zai yau bai firu maru min afihi wa ummihi wa ali mutum ya guje wa dan uwansa ya guje wa mahaifansa ya guje wa matarsa ya guje wa danginsa duk domin rigima ta alƙiyama saboda in qur'ani yana ba mu labarin kiyama to mu tsaya mu fahimta kowa ya tsaya yi wa kansa gata wajen aƙidarsa ta yi kyau aikinsa yi kyau manufarsa ta yi kyau ya dinga ƙoƙarin hana kansa zunubi da aikin da Allah ta'ala ke fushi da shi Allah ce ba su da mataimaka a gaban sa ranar alƙiyama yuta afrahum al'azab irin waɗannan mutane za a lillinka musu azab domin dama can masu laifi ne kuma suka yi wa Allah ƙarya laifi kan laifi yasa yudha'afu lahum al'azab za a lullunta musu azaba inji Allah ma kanu yastati'una sam'a a duniya ba su kasance suna jin alkhairi ba duk inda ake karatu ake da'awa ake nasiha to kunan su baya ba su da lokaci commitment ya musu yawa haka za su dinga ba da uzuri ba da lokacin jin wa'azi wallahi ba da lokaci amma kana lokacin zama a gabani shi ma nan baka saka ce baka da wani lokacin ba kana da lokacin zama a gabani amma dan musulmi ne zai ce wallahi shi ba shi da lokacin jin wa'azi kwata kwata community ba ya masa yawa to Allah ya ce irin wannan ma kanu ya sadi wani sama duk abin da ake ji na alheri ba su da ikon su ba za su je su ji ba ba su da ikon su ji alqur'ani ba su da ikon su ji gaskiya ba su da ikon su ji alheri domin taurin kansu da girman kansu ina jihim wa takabburihim haka ma da yace domin girman kai da taurin kai ya hana su zo su gaskiya wa ma kanu yubsiruna kuma idan su baya gane musu gaskiya duk inda gaskiya take idan su baya kai su gun sai dai ganin shari ganin duk abin da Allah ta'ala bai so ba to anan za su aure su tare amma ganin gaskiya da jin gaskiya ba su da wani lokaci to dalilin da Allah ta'ala ya azabtar da su a lahira ya sa kafirai ma a cikin suratul mulki suke ba da labari wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu وقالوا لو كنا نسمع أين ما كنا ما كنا في أصحاب السعير Allah ce suka ce laukuna na sama'u da dai muna ji ai suna ji nan asamku allazi ya inu ka ila famil haq jin da zai taimake ka wajen gane gaskiya to ba su da wannan suna da mujalladin kullun da ji amma cin gaskiya ba su da ikon wannan au na aqilu ko suna da hankali su ce ma kuna kasance mutanen mutar sa'ira ba Allah ta'ala ya tsare da ji da gani amana ce kuma suna iya ma sanadiyar samun rahama in ka ɗauke su a matsayin ni'imar da Allah ya ba an fahimta ji za a Allah zai tambaya a kai shi ma gani ha inna sama wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani da zuciya tunani da take yi ma to kowanne Allah ta sai ya tambaya akan sabo ba da kiyama wa ma kanu yusiruna ba su kasance suna ganin gaskiya ba a duk lokacin da ya kamata a ci idan su ya nuna musu gaskiya na ayata gaba أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
Allah ce ula'ika irin waɗannan mutane siffofinsu da Allah yake bayyanawa a Qur'ani alladina khasiru anfusahum sun suka tabar da kawunansu amma yanda suka tabar da kawunansu sun khasirar duniya wal akhirah zaman su na duniya hasara tare su alaira ma hasara limasirihim ila nar dalilin da Allah ya sa ya ce Allah ya ce khasiru anfusahum sun tabar da kawunansu domin makomarsu wuta ce al-mu'abbada alai wanda wutan nan za ta za ta abadantu a kansu in sun shiga har abada ba ranar wa dalla anhum ma kanu yaftaru duk abin da suke kirkiran ƙarya suke jingina wa Allah to a wannan yinin ya bace musu ba za su gaishe ba in wanda ya saka saban Allah a duniya to kiyama ba za ka gaishe ba in wanda ya ce ka je ka kashe wani ko ka sama wuta wani ko ka yi abu kaza na zulmi to a ranar alkiyama Allah ce zan la'an ya bace ma ba za ma hagan shi ba iya ce iya ta kansa kana na kana ta kanka to da kai taka tsantsan da wanda zai dinga saka zunubi da shari a wannan rayuwa wallahi duk abin da zai baka a duniya bai sai cire ka ranar alkiyama wani za a ba shi kuɗi wani a mai alƙawarin mukali wani a mai alƙawarin duk matsala in ta zo za a warware masa duk abin da duniya ne matsalar lahira bai sai warware ma ita ba ko matsala a lahira ita ce matsala an bayyana matsalar duniya wata ma ba matsalar bace ma muke cewa matsala ce ba matsalar bace amma matsala mai sunan matsala ta ce na amsa a lahira mutum ya waye gari ne gabatar da aikin alkhairi a kawo dinsa aikin shari ya yi yawa to anan zai gane matsala ce Allah ya raba mu da ita Allah ya ce alladina kasu ulaika alladina kasu anfusahum وضل عنهم ما كانوا يمترون abin da suke kirkirar ƙarya su jingina wa Allah to dalla anhum ya bace musu ba za su bai shi na'am لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون Allah ce la jarama ai haqqan ko la muhala da an fassara kalmar da wannan la jarama daidai take ce tabbas haƙiƙa ko kuma la jarama daidai take ce la muhala ba makawa abin dole sai ya faru shine ma'ana la jarama ke to me Allah yake faɗar wannan kalmar a kansa Allah ya ce tabbas haƙiƙa su waɗancan ɗin da Allah yake faɗa siffofin su ɗin nan to annahum fil akhirati humul aksaruna a ranar alkiyama su ne tafakkun mutane su ne da suka tafka hasara su ne wanda wuta ce bakun musu in dai ka ji siffa a can wajen toshewa mutane hanyar bin Allah wajen neman wata baraka cikin musulunci kai amfani da ita wajen daddara kan musulmai sannan kai kaza kai kaza na shin ba aikin lada ba aikin alkhairi to Allah ce in dai irin wannan rayuwar mutum yayi irin su yawan su to tabbas haqiqa Allah ya so ni hasaru la jarama annahum fil akhirah hum al aksarun tabbas Allah ya wannan tabbakun mutane duk inda alkhairin lahira ce ba za su gaishe shi ba na'am
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا وأخبتوا إلى ربهم أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Allah ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihat kaga waɗannan da suke imani a duniya suka ayyuka na ƙwarai a rayuwarsu ta duniya wa aqbatu ila rabbihim ita ma wannan kalma sai mata fasara wajen mu da uku aqbatu ko ka ce takhafu ko ka ce anabu ko ka ce itma'annu duk an fassara aqbatu da wannan cewa innal ladzina amanu wa amilus salih kine wa akhafu suka ji tsoron ubangiji ko ka ce wa anabu suka mai da al'amuransu zuwa ga ubangiji ko ka ce wa ma'annu ko suka nutsu da Allah ubangijinsu duk ɗaya ne innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqbatu ila rabbihim ko suka ji tsoron ubangijinsu ko suka kokkoma al'amuran zuwa ga ubangijinsu ko suka samu nutsuwa zuwa ga ubangijinsu to Allah ya ce ulai ka sabu janna irin waɗannan mutane su ne ‘yan aljanna Allah wata Allah mai Allah ka sanya mu daga cikin su in sun shiga aljanna nan kun fiha khalidun za su dawwama a gidan aljanna ba ta khaliduna ala aksi ma kana alayhi da fariqil awwal sabani akan abin da ya faru akan tawaga ta farko su ne ‘yan wuta ita wuta ana da jami'in shiga akwai lokacin da ba za a fita ba dai amma Allah ya tabbatar za a yi ceto kuma ceto sai mutum ya wuta za a cece shi akwai ayoyi da yawa da tabbatar da Allah ya sa a yi ceto annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ce wa an su bayin Allah na kwarai da Allah ya aminta da su zai ba su dama su yi ceto haka nan alqur'ani mai girman zai ceto haka nan wa an su surori daga cikin alqur'ani za su yi ceto haka haka dai to kaga duk wanda za a ce ta to sai har ya shiga wuta an fahimta kuma ita wuta idan an shige ta wani gwargwadon zunubinsa wanda ya ɗori a kan ladarsa shi ne za a ba shi damar babbakuwa a wutar nan ya babbaki zunubin har sai ya ƙone zunubin ya zama babu sai ya fito da shi domin rahama da jinƙa irin na Allah yasa duk musulmi mai sallah mai tauhidin la ilaha illallah to ba zai taba dawo ba wuta ba in zunubin sai yawa zai iya tsuntar kansa wuta amma ba zai dawo akwai ran da za a fidda shi an bayyanta ran da za a fidda shi a fidda dukkan wani wanda Allah ya so a cece shi to kuma in Allah ya gano cetonsa to duk wanda ya gani a wuta to ba da misalin kwayar zarra na imani a zuciyarsa kafirai ne tsantsa da munafukai tsantsa to su ne Allah zai basu khalidan muqalladan fila su ne wannan kajan ce khalidi ne fiya abada da su wake amma da yawa daga cikin mutane za su cikin sa wata kuma za su iya fitowa an fahimta amma ya ɗan uwa wutan nan da Allah yake ba mu labari wallahi duk yanda zami duk yanda zami mu ta roƙon Allah mu tsaya kan addini kar ma mu shige ta dan hadisi ya tabbata ma'aikin Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda santsin kafa sai sa ya shiga wuta alaira daidai sakan daya motsawan agogo sakan daya ya rayu a wuta gurgudan sakan daya na agogo a tambaye shi ya taɓa jin daɗi a duniya da cewa bai taɓa jin ba zai ci a yanzu ma ya san sunan ma a zama ke zo shi na misali sakan ɗaya na wuta ya mantar da mutum duk abin da ya duniya duk abin da ya sakan ɗaya ya mantar da shi to kaga in har hakan abin ya tabbata to kaga duk da za a yi kai ka tsoraci shiga wuta ka kiyaye akwai ladabar da manzon Allah ya tawo sallallahu alaihi wasallam ya tsaye a bakin masallaci a garin Madina kamar yadda wancan sahabi Nu'man bin Bashir ke bada labari cewa manzon Allah iya tsaye a gaban masallaci iya cewa an zarta kumunna an zarta kumunna an ci a ranar wuni ya yi a faɗa wannan kalma wuni tun daga asuba har zuwa zawa da rana abin da yake fitowa daga bakin matsala ina tsorace muku huta ba ku kiyaye aikin da zai kai ku huta kar ku yarda shine an zarta kumunna in mayafinsa ya faɗi zai ɗauka sauransu sun lulluba masa laifin shi sai da zawali lokacin da za a yi sanar maza da yanzu domin ya je ya gano a yaji isra'ila da miraji ya kauta da take ya sa kiwa al'ummarsa gargadi gargadi ga walauta an ce akwai ɗaya daga cikin magabata in ya zo wata aya ta ƙwar'ani mai magana game da wutar jana maula su wani sai faɗin magashiyar ya sure sai an zo ana yi ba masa zaune da shi domin irin yadda suke taka tsantsan game da wuta karka ji an ce musulmi ba zai dawo ma wuta ba a'a shiga wuta da sukan ɗema bala'i ne bala'in da ko ba shi da farko ba da kashi Allah ya tsare mu daga shiga wuta Allah ya tsare mu da aikin da zai kai wuta to Allah ya ce tabbas waɗancan mutane sun yi imani sun yi aiki na ƙwarai wa akbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna suka mai da al'amuran zuwa ga ubangiji su ne yan aljanna in sun shiga aljanna za su dawo a gidan aljanna Allah ya samu da su na'am مثل الفريقين كالأعمى والأصم والأصم والبصير والسميع يعني مثلا أفلا تذكرون
Allah ya ce masalul fariqaini ga wani misali da na wa'ansu ƙungiyoyi guda biyu alfarikai ne umar kufaru wal mu'minu shi ne ƙungiyoyin kafirawa da ƙungiyoyin masu imani to Allah sai ya buga misali game da rayuwar kafirai da kafircinsu kuma rayuwar mu'mini da imaninsu sai ya ce masarar farikai ne kan a'ama wal asammi na farko kenan waccan kuma wani basiri wasu sami'a an gane misali kamar misalin al'a'ama wannan kafin kafin tajbe haka malaman balaga suka ce kal'a'ama wal asam tawarda ta farko kamar mutum ne a makaho kuma kurma baya ji baya ne an bayyanta shi ne kal'a'ama wal asam haza masalul kafin wanda shi ne misalin da Allah ya siffanta kafiri da shi wal basiri wasami'a da ko mai ji mai gani an fahimta iya ji iya gani wancan kuma baya ji baya gani wanda baya ji baya gani shi ne kafiri wanda kuma iya ji iya gani shi ne mumi wal basiri wasami'a haza masalul mumin wanda shi ne misalin mai imani sai Allah ya ce aliyas tawiya ne masara waɗannan za su daidaitu kuwa mutumin wannan baya ji baya wannan kuma yana ji yana gani to Allah ya ce a tambaye ku halin sauya ne masana anya waɗanda za su daidaito wajen buga misali ai ba su daidaita ba to ba yadda za a yi ka ce wai a da kafiri da musulmi ɗaya ne wannan kalmar kafirci ce kafirci ce domin qur'ani ya riga ya raba ya ce ba ɗaya bane la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun da yan wuta da yan aljanna ba ɗaya bane ba za ka taba hada su ba a fahimta nan ma al'ama wal asam ba zai daidai ba da albasiri was sami ba za su haɗu ba Allah iya yawan buga misalin kafiri da makaho kurma domin kamar kwakwalwarsa ba ta mai aiki kamar idonsa baya mai aiki kamar kunnensa baya masa aiki yadda ka san sun mumbu kuma haƙiƙi ga kunnen bai mai amfani ga idon bai mai amfani wala kada zara'ana li jahannama kathiran min al-jinni wal insi ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah ya ce wala kada zarana li jahannama kathiran zarana ay khalaqana Allah ya ce hakika mun hal- mun hal- halittar wa wuta wa an su jama'a dewa min aljinni wal insi daga cikin aljanna da mutane su dama dan wuta Allah ya halice su Allah ya raba mu da su Allah ya saba mu a ciki asalin halittar su dan wuta aka halice su to sai Allah yake faɗa sukofi nasu lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma zuciyar ba ta musu tunanin akai wa lahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwa amma ba sa ganin gaskiya wa lahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya sai Allah ya ce ulaika kal an'am waɗannan tamkar dabbobi suke bal hum adal har ma sun fi dabbobi mata ula'ika humul ghafilun waɗannan sune gafalalun rakan mutane ashe ji da gani da zuciya dan su ma amfani wajen ganin gaskiya da jin gaskiya da tunani na gaskiya to su ne ka amfani da su sun amfane ka amma matakar ba ka wani to ba su amfane ka ba kuma kai ma ba za ka amfane su ba sai Allah ta'ala yake cewa a al'ama wal asam shine kafiri makahu kurma sannan wal basiri was sami'a mai gani mai ji shine mumini hal ya tauya ne masala amsar shine a a wal jawabu la ine la ya tauya ne ba za ka taba dai ta zuwa to sai Allah ya ce afala tazakkarun shin ba za ku amince bane da kai da kafiri ba dai bane shi fa kafiri shine karshen yi wa Allah butulci ba karshe kenan ba wani laifi sama da kafirci abu Allah kuma ya ce wa la yarda li ibadi al-kufr ubangiji bai yardarwa da bayan su sai kafirci ba akwai gunda yace inna la'a la'ana lil-kafirina wa adalahum sa'ira duk kafiri Allah ya tsine masa albarka kuma wuta ce makomarsa to ta za a haɗa kai da mai sallah da wannan mutum da wannan mutum ai ba zai haɗu ba layin ba ɗaya bane saboda haka wannan shine abin da ubangiji yake faɗa afala tazakkaruna yanzu ba za ku wa'azantu ba ini afala tatta'izuna wa'azin ba zai shige ku ya ratsa ku ba har ku gane bambancin wani da wani a fahimta malik cewa wa fi ma yati isasun min isasil anbiya abin da zai zai zo a gaba a wannan ayoyi akwai kissa daga cikin kissosin annabawa annahum lam yakunu muftarina ala allahi kadiba malik su annabawa ba su kasance suna yi wa Allah ƙarya ba wa kullama ja'u bihi fa huwa min Allah duk abin da ba annabi ya zo da shi daga Allah yake annabi baya fada san zuciyarsa baya fada san rasa la yatiqu anil hawa in huwa illa wahyi wa amma inda duk inda manzo yake to gaskiya yake fada wahayi ne baya fadar abin da yake san zuciya sai maliki ta su annabawa ba sa yawa ubangiji kariya duk abin da ya zo daga Allah yake wa bi zalika takadu alfazu ta kuru wahid sai ma ya ce saboda su annabawa wa'ansu mutane ne da daban ya ma kusanta ce lafuzan su ma kamar ɗaya ne tun daga annabi nuhu alaihi salam har zuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai lafuzan su da ba sa canjawa shine ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr wannan kalma ce kowane mursali ya buga wannan kalma yasa manzo Allah ke cewa al-anbiya banatu illati su annabawa kamar ‘ya'ya ne na mutum ɗaya amma uwayensu daban-daban ne. da uba ya haɗa su amma uwa kowace da mahaifin shi daban. Abinda mazan Allah ya nufi a shi ne, uban kamar shi ne tauhidi. Yadda uba ya haɗa kama tauhidi shi ne ya dunkule annabawa gaba ɗaya. Uwa kuma sai ya fassara da shari'a, da kullum ja'ala minkum shari'atan wa min adi. Shari'ar annabi Musa ta sha bambam da ta annabi isa shari'ar annabi muhammad sallallahu ta sha bambam da shari'ar annabi musa da isa haka Allah ya raba shari'a amma tauhidi ɗaya ne tun daga annabi nuhu har zuwa manzon ƙarshe ba a san bambancin tauhidi ba a fahimta to shi yasa malai sai ta takadu alfazum takunu wahida ma ittilafi lokatihim duk da annabawa sun samu bambance bambance na yare wa amakinhum da guraben da za su zauna ko guraben da suka zauna wa auqatihim da lokutan da suka zauna din a duniya wal bayyina allati ya'ishuna alaiha wal bi'a da irin yanayin da suka zauna garuruwa ko al'umma da suka rayu a cikin su li'anna al-haqq la yubaddal wa la yataghayyar malati ita gaskiya ba ta canjawa ko ba a juya ta ma'amma ta tagayyar al-ahwal duk inda yanayi ya kasance gaskiya ne sunan ta gaskiya wal ibtira huwa allazi ya tagayyar malinci son zuciya ko kirkiran ƙarya shi ne ke canjawa kamar ka ɗau misalin bidi'a bidi'a duk inda bidi'a take to sai ka samu bambanci tsakanin wannan garin da wannan garin ko bambanci yadda ake yin ta ko ranar da ake yin ta ko ƙari ko rage amma duk abin da yake sunna ne ɗaya ne da ake a maka ake ake ana ita al'akula ya tagayyar wal hawa wal bidi'atu humul ladhi yataghayyar su ne suke canjawa an fahimta to sai malam yace sai Allah ya fara magana da farkon manzo shine annabi Nuhu alaihi salam sai Allah yace ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين na'am ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم Allah ta'ala ya ce wala kad arsalna nuhan ila qaumi haqiqa mu inji Allah mun tura annabi nuhu alaihi salam zuwa ga mutanansa mare ce wasu muhu abdul gaffar shi annabi nuhu sunansa abdul gaffar kamar yadda malam abubakar mahmud bin kawal kuma yayi ishara zuwa ga al-itiqan littafi imam suyudi al-itiqan fi ulum al-Qur'an shi ma Imam Suyuti ya ce sunansa Abdul Ghaffar wa laqabuhu Nuh li kasrati niyahatihi an ce masa Nuhu din ne domin yawan kukansa kukan tsoron Allah daga mishinsa aniniyarsa na kuka sai aka sa masa Nuh alaihi salam wannan kamar malaman tarihi ne suke faɗa wannan amma asalin sunansa ne Abdul Ghaffar kamar yadda suka faɗa a niyaharsa da kukansa to shi aka samu sannu mai yawan nishi da kuka na tsoron Allah da tsoron kamun Allah subhanahu wataala an fahimta kamar annabawa duka a galabiya suna da wani ko annabi Ibrahim alaihi salam shi ma mai yawan kuka ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka shahara ko tarihi mai inganci yadda suna da yawan kuka shine kamar Usman bin Affan radiyallahu anhu an ce Usman dan Affan an ce gunda yake sallan dare gun har ya fita daban akwai gunda hawaye yake zuwa abu sai da gun yayi baki yawan kuka da yake kukan tuna azabar Allah da kukan tuna rahamar Allah subhanahu wataala shi annabi Nuhu alaihi salam Allah ya tura shi zuwa ga al'ummarsa da ya je ce musu inni da ku nazirun mubi ni mai gargadi ne gare ku mabayyane mai gargadi Allah ya turo ni na zo na sanar da ku cewa shi kadai za a bauta ba wani abin bauta idan ba Allah idan za a nemi taimako abun Allah za a nema idan za a nemi tsari abun Allah za a nema wanda iya cikin asalin tauhidi ke wanda har yanzu iya samun rawa a gun wasu mutane har yanzu kuma dole ne al'umma su yi dawo bayan su karanta tauhidi shi ne asali hatta ƙungiyar izala ma da ita fara da'awa tauhidin nan dole sai an dawo kansa domin in ba shi ba musulunci in ba shi ko ba shi ga aljanna ka gane cewa da nema na na na na na nema na alkhairi da tsari neman tsari shari to duk abun Allah yake hatta annabawa ba za ka roƙi su wani abu ba hatta mala'iku ba za ka roƙi su wani abu ba in ka haɗa Allah da wani a wannan mukamin ka zama shi kowa ne ne wannan annabi Muhammad ya faɗi wannan a kusa kusa ma gashi nan yace wa Abdullahi dan Abbas ya gulam sami Allah wa kul bi yaminik wa kul amma yali can gaba yake cewa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah manzon Allah da kansa yake fara wannan idan za ka yi roƙo Allah za ka roƙa idan kuma za ka nemi taimako da agaji a kun Allah za ka nema kuma ga iyaka na abu da iyaka na sa'i yana fasara cewa Allah kai kadai muke bauta gare ka kuma kai kadai muke neman taimako aboka iyyaka dalil hasr kai kadai ba wani wanda zaka nemi agaji da tanyo a gunsa in ba Allah ba in ka jingina wani a wannan babin ka rawo shirki wannan asalin tauhidi kenan annabi Muhammad yayi da'awa akan wannan akwai wata mata ta zo take cewa a mu muna da manzon da ya alamma bil gadi ya san abin da gobe za ta yi sai kira ce ƙarya kike yi ki daina wannan magana ya ce ni ba kowa ba ne face ɗan mace mai cin ƙanzo ma'ana manzan Allah ya yi ƙasƙantar da kansa a kan Allah yin shi ba kowa ba ne manzo ne shi mai isar da sako amma ba yadda za a yi kaɗau siffar Allah ka bewa manzan Allah ba zai yi kuma irin taɓargazar da waɗannan yan ɗaiɗaikun suke kenan wallahi sun matalla in kana jin wani abu ma ba dan ji da ilimi ba sai ka sai ka nemi ka kasu ne ka ji ana ɗaukar siffar Allah ana biya masa ko kuma a ɗau siffar Allah a biya wani wanda sunansa ko a tsawa iri ba siffar Allah ba za a ɗauka ba shi wai kuma dole wannan shine addini a nan fa kuna ji da kunnan ku wanda mawaki yake cewa ai su ma shehun su lam yalid wa lam yulad wallahi ko manzon Allah ka faɗa wannan ka zama mushriki ka cewa annabi Muhammadu lam yalid wa lam yulad wala ka zama mushriki Allah ne kada ne wannan sufar to sun dan wannan sufar sun biyo malamin su kuma a nan kasar akwai mutumin da yace a kaddara manzon Allah zai fito ya dawo duniya ga shehun su a zaune ga manzon Allah a zaune to in ka je wajen manzon Allah ba ka je wajen shehun su ba ka halaka a ƙasar nan an yi wannan gashi nan duk miliyar ko daga rediyo yanzu waɗannan mutane ko zance su musulmai ne har suna haɗa baki da wasu gwamnatoci rubabbun gwamnatoci suna nema suna za su ci mutuncin malaman sunna dan mutum ya ce abun Allah zai nemi taimako ba abun kowa ba annabi Muhammadu ba a muhallin neman taimako ba ne shi bi aka ce ayi a bi shi a mai da haka Allah ya ce duk ayoyin Qur'ani abin da suke faɗa kenan manzon Allah ya nanata wannan fiye da kowa kirga ku bi ni ku bi ni haka Allah ya ce ba ku nemi taimako a gusa ba ba aya ko hadisi da aka ce ka nemi taimako manzon Allah wallahi babu shi tun daga fatiha har min jannatu na sallama bayan ba kuma hadisi da manzon Allah ya bude baki ya ce in za ku nemi taimako ku nemi abu na wallahi babu wannan mu dawo ga tauhidi waɗannan mutane kuma da sun lafa amma yanzu da suka sunna ta ta bar cancanta su da dira akan sun dawo to dole a dawo a yi wa mutane gyaran hamma da kafiru da tauhidi ka tsaya kawai akan tauhidi Allah ne mai yi manzon Allah bin sa ake da'a ake masa ne kawai a bi shi a mai da'a ka kudure ba wata hanya da bi shi ya fi kowa matsayi ya fi kowa daraja wanda shine ka'idar ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala abin da yake kulin in kuntum tuhibbuna Allah sai ce fattabi'u
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور Allah ya رحيم ce manzon Allah ka ce da su in kun kasance kuna son Allah to Allah ya ce ku bi manzon Allah fattabi'uni haka Allah ya ce ku bi ni ba ku nemi taimako a gona ba ku bi ni idan kun bi ni yuhibbukumullah sai Allah ya so wa yaghfir lakum dhunubakum wa yaghfir dhunubakum wallahu ghafurur rahim yanzu akan wannan mas'ala ita ce wa dole sai an tsiye wani malami a garin Bauchi an masa wulakanci daidai ba idan ya faɗi wannan kalmar dan ya ce wai ba a neman taimako a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to me laifin wannan yara ɗan islamiyya ma ga sunan sun haddace wannan wannan kuma ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa Ashek Muhammad bin Abdul Wahab Allah ya masa rahama littafin sa usulu salasa akan wanda ya gina magana usulu salasa kafatin sa akan wannan magana yayi sama da shekara ɗaruruwa da suna ana karanta saboda ka muna kira ga al'umma su dawo su mai tauhidi mai ɗayanta Allah ko mai martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta to annabi nuhu alaihi salam yace a ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu ko kuma ya ga nuhu ila qaumi inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne mabayyanin gargadi Allah ta abudu illa Allah annabi nuhu yace kar ku bauta kowa sai Allah al ibada ku karanta anwa'ul ibada wanda shi malam Muhammad bin Abdul Wahab ya kawo akwai al istighasa akwai al isti'ana akwai az-zabhu an gane ko akwai annadru duk suna cikin anwa'ul ibada neman taimako nau'i na ibada ne neman tanyo da agaji yayin bala'i nau'in ibada ne yin bakance nau'in ibada ne rantsuwa nau'in ibada ne to ba wanda ake wa in ba Allah ba an fahimta shine Allah ta abudu illallah kar ku bauta wa kowa in ba Allah ba inni akafu alaikum azab yawmin alim ni ina ji muku tsoro har in kun haɗa Allah da wani a kiyama Allah ya kama ku da azaba mai radadi har in kun haɗa Allah da wani a kowace fiska to annabi nuhu yake jaddadawa mutanensa ina tsorace muku haɗuwarku da Allah zai kama ku ya azabtar da ku azaba mai tsanani har in kuka je gabansa a matsayinku na mushrikai a matsayinku da ba ku yadda da shi ne mai yi kuma shi ne in ya so abu ba zai yi ba har inda wannan matsalar ta tauhidi to idan kun je gaban Allah ba zai bar ku ba zai kama ku ba azaba me suka ba shi amsa mutanensa فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين annabi nuhu ya yi shimfiɗa ya ce allah ne ya turo a matsayina na manzo kuma ina maka gargaɗi mabayyanin gargaɗi kar ku bauta wa kowa sai allah idan kun ki bauta wa allah to a kiyama allah zai muku azaba to sai mutanen suka bada amsa almalau su ne al-ashraf al-qaw manya manya daga cikin mutanensa masu faɗa aji an gane ko allah ya ce fa qala al-mala'u allazina kafaru min qaumi wannan shugabanni daga cikin kafirai mutanen annabinu suka ce ma naraka illa basharan mislana ai kai nuhu kallon da muke ba ba kai ma mutum ne ba mutum ne da uwanmu ba kawai ka zo ka ce Allah ya aiko ka ta ina kai ma ba mutum ne da muke mutane ba wa ma naraka taba'ak illa alladhina wasiluna badiyar ra'a kuma duk masu biye da kai din nan duk almajiran nan naka mu ganin su muke gidadawa ne ba suna da ra'ayi suna da abin nan ɗabi'a irin ta yan kawai ne ba da ra'ayi irin tunani ko ɗabi'a na wanda ba shi da ilimi wanda yake rayuwa a jeji to mabiyanka sabonka haka muke musu kallo ba komai bane su illa araziluna kaskantattun mu talakawa marasa komai ba da ra'ayi masu tunani tunanin mutane marasa ilimi saka ce kai wa ma nara da kuma alaina min fadli kai nuhu da kai da almajiran ka wallahi ba abin da kuka bi mu da shi ba wata falala da ko doriya akan mu kai balla zunna kuka da bina muna ba san kada kuke yi ma ba wani aiki da Allah ya wani shine fa- shine amsar farko da kafirawa lokacin annabi Nuhu suka bashi kaga da duk wanda zai maimaita irin wannan kalmar dan an faɗa mai gaskiya dan an ja masa Qur'ani an ja masa hadisi ya maimaita irin wannan to hakika shi ma ya tsosano kafirci irin waɗancan mutane yasa duk irin- duk inda ranka ya baci duk inda baka da ra'ayin abu in dai an jingina shi an ce Allah ya ce annabi ya ce to ka rusu ka san reacting din da zaka yi ka san amsar da zaka bayar wallahi in ka kuskura zaka ba da amsar kafirci kafir da Allah da manzon Allah ba a musu gatsali a zauna lafiya an fahimta ku rike wannan duk inda ranka ya baci an ce ma Allah annabi ka lutsutu ka nutsu sosai in ba ka yi wasa ba za ka yi barin imanin ka ko dan kana ƙaryatawa kana cewa magana ta daga takari kamar ka ƙaryata Qur'ani ko ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ya ja musu musiba kenan suka ce annabi Nuhu ba manzo bane ƙarya yake yi to sai Allah ya tafi da kuma yace ta dai da ni kuke ba da Nuhu kuke ba Nuhu ma dan aika ne ni ne kuke wa wannan magana dan Allah bai kiyaye su ba Oh.
mu tsaya ne insha Allah har mu kawai lokaci ya yi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ta'ala ya bin insha Allah gobe za mu ci gaba da wannan kisa akwai darussa masu muhimmanci a cikin ta Allah ya ba mu iko fahimtar su da aiki da su abin kuma gargaɗi cikin su Allah ya ba mu iko hannuwa da kuma tabbatar da cewa mai bi abin da ke shine daidai Allah ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya samu gama lafiya Allah ta'ala mana roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah mana neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka wannan ibada da muke a wannan wata Allah ka karɓa mana Allah ka samu na cikin bayan ka da ka yanta ka musu gafara a wannan wata bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana abin da yake mu na shari Allah ka tsare mu dukkan masu bukatu na alkhairi a wannan gurabe da muke karatu da masu jin mu duka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi abin da muke neman tsari a gonka ya Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ألا من لمن صرف لك الشر الدنيا للآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم